الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص جواتا zulhijja hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1446 muna fata ubangiji ta ala ya dacar da mu darasin mu na wannan littafin mai albarka sabbata salatu nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha mun tsaya a cikin inda malam yayi magana akan mai sallah ana so ya kallon inda zai ajiye goshinsa da kuma bayani akan abubuwan da suke shagaltar mutum daga sallah kenan idan mutum zai sallah da abin da zai dauki hankalin shi ya yi kokarin gusar da shi shi ya sama a ƙarshen bayanin da ma ya kawo a wannan gaba sai ya kawo la salata bi hadratu ta'am wala huwa yadafi'uhu al-akthar babu sallah ga mutumin da yayi ta lokacin da yana cikin bukatar abinci kuma abincin ya zo kuma ya tada sallah wannan sallah babu ita da yasa saboda hankalin shi zai dauku ko zai rabu biyu yana cikin sallah kuma yana tunanin abincin eh idza idza jaa al asha qabla al isha'i qabla bil asha asma al isha idan ka ga abincin dare ya zo gabanin isha'i ku fara da abincin sannan ku isha idan ka ce ga abinci an kawo lokacin da mutane suna bukata to ko da an ta da ikama sai mutum ya hakura da ikama da yazo ya sha abinci shi sannan ya sallah saboda kai ya rasa nutsuwa idan ka rasa nutsuwa a cikin sallah kaga an rasa wani babban rukuni kenan ko wata gaba yana shi yasa babu sallah a lokacin da aka abinci ga mai bukatar abincin sai in ya ci abincin haka kuma lokacin da mutum yake da bukata ta shiga ban daki domin baya ko fitsari yana marmatsewa to ba shi da sallah kenan ya je ya yi sallar ya samu nutsuwa shi ya fi alkhairi daga ya gabatar da sallah kenan za mu tashi adiyatul istifta addu'o'i da ake kafin shiga sallah wanda ake kiransu da addu'o'in buɗe sallah waɗannan addu'o'i suna da yawa ƴan uwa wanda kowanne ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akalla za ka samu addu'a wajen guda goma sha biyu ina jin daban-daban kuma kowace ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ya fi yinsu a sallar nafila waɗansu ya kan yinsu a sallar furilla waɗansu kuma ya kan yinsu a sallar nafila da kuma sallar furilla za mu ji su su makana sallallahu alaihi wasallam yastaftahu alqira'a bi adiyatin kathiratin mutanawwi'a malam yace annabi muhammad alaihi salatu wasalam yakan bude karatun shi na sallah ne da addu'o'i da yawa kenan nau'in addu'o'i kala da yawa akalla muka ce guda goma sha biyu wanda daga cikinsu yahmadu Allah ta'ala fiha kowannen su yana godewa Allah madaukakin sarki wa yamajjiduhu wa yasna alaihi yana girmama Allah kuma yana yaban Allah wa kana amara bi zalika almasihu salatuhu annabi sallallahu alaihi ya umarni wanda yayi walakantar da sallarsa ta koyi murna sallarsa annabi ya umarne shi da wannan addu'a din fa qala lahu yace da shi la tatumu salata li adami na nas babu ɗaya daga cikin mutane wanda zai yi sallah kuma sallar shi ta cika in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yukabbir har sai yayi kabara yana wannan kabara yace wata kabara kenan kabarar harama wani sau da mutum bai kula ba idan an bashi sallah yakan rasa ta wani idan ya zo an bashi sallah ya sallar ruku'u sai ya kabara ɗaya kuma sai ya tafi ruku'i to sai ka rasa wace ce yayi idan kabarar harama yayi ina ta ruku'i in kuma ta ruku'i yayi kenan baya ma da sallah sau da kuma mutane suna wannan saboda gaugawa to shine annabi ya karaba shi ce sallar ɗaya daga cikin ku ba ta cika har sai yayi kabara wannan ce kabarar harama da in mutum bai yi ta ba sallar shi bata cika ba wa ya hamdullaha jalla wa azza wa yasna alaihi sanan ya gode wa Allah mai girma da daukaka kuma ya yabi Allah wa ya qara'u bima tayassara min alquran sai ya karanta abin da ya mai sauki na alqurani kenan shi a sallah ana so ka karanta inda yafi ma dadi kar ka karanto inda kana ja yana janka in ka san baka iya qur'ani sosai ba to ba komai za ka karanta a cikin sallah ba sai ka diba inda karatu yake ma dadi ya gurin ko me yake nazari kalame yake wa kana yaqra'u taratan bi hadha wal lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a da wannan wata ratan bi hada a wani lokacin kuma yayi da wannan abin nufi yakan cancanza addu'o'i na istiftahi salat sallallahu alaihi wasallam ba kara ɗaya da yake kullum fa kana yaqul ya kasance daga cikin addu'o'in shi yana yin wannan ta farko kenan اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبر وكان يقوله بالفرد wannan addu'a sai malam yace annabi yakan fadanta ne a sallar kurilla ma'anar fasar da shine ya Allah ka nesanta tsakanina da kurakurai na kamar yadda ka nisa da tsakanin mafudar rana da mafaɗata mana ka raba ni da kuskuren da na yi laifukan da na yi ka nesantar da su da ni kamar nisan mafaɗara da inda take fitowa sannan ya ce ya Allah ka wanke ni ko ka tsarkake ni daga zunubaina ko kurakuraina kamar yadda ake wanke fararen kaya daga datti kaga za ga farin kaya ya fita daga datti zai farisal abin sha'awa ya ce Allahumma ya Allah an tsini ka wanke ni daga kurakurai da ruwa da kuma raba da kankara wannan sai malam ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi ta ne a sallar furilla kenan galibi kuma ce abin da aka fi Allahumma ba'id baini wa bainaka tayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghrib اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد wannan ɗaya daga cikin addu'o'i kenan wanda manzo Allah yake bayan yayi kabbara kafin ya fara karatun Fatiha sallallahu alaihi wasallam sai ta biyu wani lokacin idan ya kabbara kafin ya fara karatu sai karanta wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wama kana minal mushrikin har zuwa ƙarshe don tana da tsawo wa ma ana bai mashirikin inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bi zalika umirtu wa ana awwalul muslimin allahumma antal mulk la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa tarabtu bi dhanbi faghfir li faghfir li dhanbi jami'an innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wa har zuwa ƙarshe ne yadda take da tsawon nan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin ta ma'ana shine na fuskantar da fuskata ga wanda ya halarci samai bakwai da ƙasai bakwai kuma a meke ba tare da karkata zuwa ga wata shirka ba shine wa ma'ana bil mushrikin ni ban zama daga cikin masu shirka ba sai ka ce da sallata da idan aka ce nuski aikin haji yana cikin nuski kuma yanka wanda ake yi na ibada yana daga cikin nuski to dukkan su da rayuwata da mutuwata lillahi ga Allah ne rabbil alamin mahaliccin ta da kai wanda la sharika lahu bai da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da wannan da aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon wanda ya maka wuya akan haka yace Allahumma ya Allah antal malak kai ne mai mulkin da ba bai mulki sama da kai la ilaha illa anta babu wanda ya cancanta masa bauta da gaskiya sai kai kadai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka wa bihamdika da godiya gare ka ya Allah anta rabbi kai ne ubangiji na mahalicci na bai rinuna wa ana abdu ni kuma bawan ka ne zalamtu nafsi ya Allah na zalamci kaina wa atarabtu bi zambi kuma na yi ikirarin laifin ma'ana na tabbatar da laifin ni mai laifi ne da aka faga fili zambi jami'an Allah ka gafarta min laifi na gaba daya wannan duk bayan kabbara ne na farko zaka yi innahu la ghafuru dhunuba illa anta Allah dan ba mai gafarta zunubi sai kai wa hadari ya Allah ka shirye da ni li asan akhlaq da dabi'u kyawawa wanda la ya hadi li asan ha illa anta ba wanda yake shiryar da mutum da kyawawan ɗabi'u sai kai wasrufa anni sayyaha Allah ka kautar da ni daga miyagun ɗabi'u wanda la yasrufa anni sayyaha illa anta ba wanda ya sai kautar da mutum daga miyagun ɗabi'u na rayuwa sai shi ubangiji tabaraka wataala labbaik wa sa'alaik amsawarka duk wani alkhairi ko kuma duk wani inganci da rabota yana gare ka ya Allah wal khairu kulluhu fi yadik duk alheri na duniyar da lahira yana hannunka wa sharri laysa ilayka kuma sharri babu shi gare ka ya Allah wal mahdi man hadaita duk wanda yake shirye shine wanda ka shirye da shi ana duka wa ilayk Allah ga da gare ka kuma da gare ka nake la manja wa la malja minka illa ilayka babu gurin wani gudu ko gurin buya daga gare ka illa zuwa gare ka tabarakta albarkaka ta yawaita wa ta'alaita sunanka ya dauka ya Allah astaghfiruka wa atubu ilaik ina neman gafara gare ka ya Allah ina tuba gare ai ka san wannan kawo Allah kirari ko ka zuga Allah subhanahu wataala irin da sura da ya dace a zuga shi da su da sufofin da ya dace a siffanta shi da su to wannan mana daga cikin abin da manzo Allah yake bayan kabara kafin ya shiga karatun Fatiha ai na tsammanin wasu ma in gaggama nan ma sai suke su kai ruku ko ba haka ba yawa da ka irin wannan dogo sai gaba ta sai a sallame sai ka zo sallar nafila kai kade wa kana yaqulu fil farad wan nafli amma aka ce malam yace annabi yakan yi wannan addu'a a sallar farilla da kuma sallar nafila kai ma sai ka ga dan kwatantawa dan daga ba su dan kari kari ne ko kalima ne sai ka dan jaraba eh sai ka sanyo ta sannan ka ci gaba da karatun fatiha kai ya zama to kullum sai na fara in shi manzo Allah yana tattazawa ah wannan kenan sai ta uku ko ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta anta rabbi wa ana abduka kenan in yi allahumma wata sai ya jona wannan wa yazid yakan karawa akan wannan addu'a ta bawa allahumma antal mulku la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika kenan yayi wannan tabiyun kuma ya kara da waɗannan kalmomin da aka kara sai ta hudu yakan yi wannan kuma ya kara da wa ana minal muslimin ya kara da allahumma daga bakin wa ana minal muslimin sai ya kara allahumma adini da yasin aka laki wa sun amal لا يهدي لأصلها إلا أنت وكني سيء سيء الأخلاق والأعمال لا لا يكيو سيئها إلا أنت kenan ba yayi wata sai ƙara wannan kenan abin da faɗa shine anan ya Allah ka shirye da ni ga ɗabi'u kyawawa ba wanda yake shirye da mutum akan kyawawan ayyuka sai kai ba wanda yake shirye da mutum akan kyawawan ɗabi'u sai kai sannan wa fi sayyil akhlaq wal amal ba wanda yake iya wakili ka ka tsayar da ni daga miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka ba wanda ya sai tsare mutum daga miyagun ɗabi'u da miyagun ayyuka sai kai duk yana daga cikin kirari na wannan addar istiftahi da ake yi tsakanin kabbara kafin a shekara tun fatiha sai ta biyar idan yayi wannan kuma sai ka da subhanaka lahuma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka kenan wayancan dai dole sai sun zo sannan ka kara da wayannan wa abin nufi a nan gudun shi da tsarki ya tabbata gare ka ya Allah da godiya gare ka wanda albarka ka ta yawaita ko kuma sunanka mai albarka girmanka ya ɗaukaka ba wani wanda ta canta abota da gaskiya sai kai wa qala sallallahu alaihi wasallam inna habbal kalam ila Allah yake cewa kalma ko magana mafi soyuwa a wajen Allah an ya qulul am bawa ya furta a bakin shi cewa subhanakallahumma duk duniya ba wata kalma ko wani zance wanda Allah ya fi so ya ji bawa ya furta kaman kace subhanakallahu ma kai sa kenan a cikin wannan addu'a kake samu subhanakallahu ma haka na shida yakan karawa idan ya zo sallar dare bayan ya karanta wacce dogon sai ya kara la ilaha illa anta so uku ko kuma la ilaha illa so uku Allahu akbar kabiran shi ma ya karanta shi so uku na bakwai yakan yi Allahu akbar kabiran bayan yayi wacce fa walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukuratan wa asila wannan shi ma yana yin su a cikin addu'o'in da yake a sallar dare wannan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin min sahaba wani mutum daga cikin sahabbai da yazo sallar sai yayi wannan kalmomin dai duwa suwa sai fara Allahu akbar kabiran wallahi alhamdu kathiran wa subhanallahi bukuratan wa asila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ajibta laha futihan laha abwabus sama nayi mamakin waɗannan kalmomin da kai dalilin su an bude kofofin samai guda bakwai kaga yin su da yayi Allah madaukakin sarki ya bude kofofin samai guda bakwai gaba daya shi yasa manzo Allah yace yayi mamakin waɗannan kalmomin yadda suke da tasiri a wajen Allah da wannan bawan Allah yi sai na takwas shine alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi wannan ita ma wani lokaci wani bawan Allah ne yayi karatun budin sallah da ita sai manzan Allah ya ce da ƙazara aitu isna ashara malakan na ga mala'ika guda goma sha biyu ya fita da runa ha ayyuhun yarfauha kowa yana rigai-rigai ya karɓi wannan kalmar ya ta da ita sama saboda mahimmancinta a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan kin ashe akwai waɗansu abubuwa wanda a zamanin manzan Allah ba ma shi ne ya fara yin su ba wasu daga cikin sahabbai ne suka yi su amma sai annabi ya tabbatar da su kina kita sunna istikrariya kenan wannan annabi ya karda an yi a gabansa ba shi ya yi ba amma sai tabbatar da ita kaga wannan kalmomin waɗansu daga cikin sahabbai suka yi amma sai manzo Allah ya bayyana irin falalarsu daya yace an bude samai guda bakwai dalilin ta shi kuma nabi sai annabi yace nayi mamakin yadda daga malaika guda 12 kowa yana gaugawa a ce shi ya kai wannan kalma da kai zuwa sama na tara shine Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ard wa ma fihin wa lakal hamdu anta kenan wannan ita ma daya daga cikin addu'o'i ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan yayi kabara yace ya Allah godiya tana tana gare ka kai ne wanda ka haka samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu godiya tana gare ka ya Allah kai ne ka tsayar da samai bakwai da kasai bakwai da girman zatinka da abin da ke tsakaninsu walakal hamdu anta mulku samawati wal ardi wa fihin Allah kai godiya ta tabbata a gare ka kai ne kake da mulkin samai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu walakal hamdu anta al-haq godiya ta tabbata gare ka ya Allah kai ne Allah gaskiya duk wani Allah wanda ba kai ba Allah ƙarya ne wa wa'adaka al-haq alqawlin ka shine gaskiya duk wani alqawli wanda ba na Allah ba ba lallai bane zama alƙawarin gaskiya wa qauluka alhaq kuma fadaka yace fada ta gaskiya wal qawluka haq haduwa da kai kuma gaskiya ne wal jannatu haq wa naru haq aljanna gaskiya ce kuma wuta gaskiya ce wa sa'atul haq tajin alkiyama tabbas gaskiya ne wan nabiyuna haq kuma annabawa gaskiya da kuma da gaskiya suka zo wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam haq annabi muhammad kuma shi ma gaskiya ne allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka na mai kauya wa alayka tawakkaltu ya Allah gare ka ne na dogara wa bika amantu gare ka na yarda na imani a matsayin kai ne Allah da ka cancanta abota ma wa ilayka anabtu kuma dukkan wani wato annabanci da labarin da zai zo daga gare ka ne ya Allah wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu ya Allah gare ka ne nake kai kara kuma dukkan hukunci yana gare ka anta rabbana wa ilaikal masir kai ne ubangijinmu kuma kuma tana gare ka faghfirli ya Allah kai mana gafara ma qaddamtu da abin da riga na aikata na laifi wa ma akatu da wanda ma na dinke za a gaba zan yi wa ma hasratu ma alatu da abin da na yi shi a boye na laifi da abin da na bayyana duk Allah ka gafarta mini wa ma anta alam bihi minni da duk abin da kai ne kadai ka san shi a gare ni ba wanda ya san ina da wannan laifin sai ke Allah gafarta mini shi antal muqaddam wa antal muakhkhar Allah kai ne farko kai ne karshe anta ilahi kai ne wanda ka cancanci abota ma kai ne ubangiji na la ilaha illa anta ba wanda ya cancanta abota da gaskiya sai kai wala haula wala quwwata illa bik babu wani karfi ko dubara sai daga gare ka wannan dai ta batana daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta a wajen bude sallah bayan yayi kabara kafin shiga karatun Fatiha mun samu nawa kenan mun samu tara ko wa kada ya kula salasan fi salatul layli karwa da atiya a cikin sallolin dare manzo Allah yakan yi irin waɗannan nau'o'in wannan su yayi fi su a cikin sallar nafilar dare Allahumma rabbi jibril wa mika'il wa israfil fadira samawati wal ardi alimul ghaibi wa shahada anta tahkumu baina ibadaka fi ma kanu fi yaktalifun wannan su ba sa daga cikin addu'o'i da manzo Allah yake yi a cikin sallar dare yace ya Allah kai ne ubangijin jibril da mika'ilu da mala'ika israfilu kai ka halarci sammai bakwai da ƙasai bakwai kai ne kasan abin da yake ɓoye da abin da ya bayyana kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin abin da suka samu saɓani ka shiryar da ni ga dukkan abin da na saba na gaskiya da uzuninka innaka tahdi man tashawu ila siratal mustaqim ya Allah kai kake shiryar da wanda kaso akan tafarki madadici wannan ma tana daga cikin addu'o'i na istighfari salam amma manzon Allah yakan yi wannan ne a cikin sallolin dare idan ya tashi yin nafila kuma idan ya wannan yakan yi kabbara guda goma ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sau goma wa ya hamudu ashara yakan ce alhamdulillah alhamdulillah sau goma wa ya sabbihu ashara yakan yi tasbihi subhanallah subhanallah sau goma wa ya halalu ashara yakan yi kuma hailala la ilaha illallah har sau goma wa ya tagafiru ashara kuma yakan yi astighfari sau goma bayan wa'annan fa ai wata sunna ba da in baka dage ba har sai ka mutu baka yi ba kuma yana da kyau irin wannan da ka karanta ka je ka yi kokari ka haddace yau in kai wannan gobe ka yi wancan don baka san da wacce ce za ka sami yanzu Allah maɗauki sarki ba wannan shine na goma sai na sha ɗaya kana ya kabiru ashirin ko shi ne muka yi na sha ɗaya ne muka yi sai na ba mu ƙare sauran shi ba ne yakan ƙara wa a na sha ɗaya bayan wannan kabarbari da tahamili da tasbihi da hailala da istighfari guda goma sai ya karanta Allahumma ghfirli wa hadini Allah ka yi mini gafara ka shirye da ni warzuqni Allah ka arzuta ni kaga hada neman arziki a cikin dawal sulta wa afini Allah ka bani lafiya wannan yake yin so goma suwa sai ce Allahumma inni a'udhubuka min dhiqi yawmil hisab Allah ka yi ina neman tsarin ka daga kumci ranar hisabi ita ma wannan yakan yi ta sau goma ba ya yi wancan sai na goma sha biyu wannan na kamar shi ne na ƙarshe daga cikin wanda malam ya kawo shi kuma sai ce ya kai Allahu akbar sau uku sai ce zulmul qutu wal jibril wal kibriya wal azma kenan wannan shine addu'ar istiftahi guda goma sha biyu da malam nasiruddin albani ya shigo da su a cikin wannan littafi waɗansu manzo Allah yakan yi su a furilla kadai wasu yayi su a furilla kuma yayi su a nafila wasu kuma yakan yi su ne a cikin sallar dare kadai kenan kowannen su ana son mutum ya karanta kuma ya dabbaka muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana sai bayani akan alqira'at karatu yin karatu a cikin sallah sun makara sallallahu alaihi wasallam yasta'izu billahi ta'ala manzon Allah yakan yi neman tsarin Allah bayan yayi kabbara yayi addu'a ta bude sallah sai ya auziya fa yaqulu sai ja a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi wannan kuma muna magana da a cikin sallah ne sai dai wannan ana so a yi shi a asirce ba tare da an bayyana ba wa kana ahyanan yazudu fihi wani lokacin idan ya zo bayan kabara da addu'ar buɗe sallah kafin ya ce karatun fatiha sai ya ƙara da uzubillahi samil alim min shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim kenan a nan gurin kana iya uzubillahi min shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi daya ko kuma ka ce uzubillahi samil alim min shaytanir rajim sai ka ƙara da mi min hamzihi wa nafthihi wa nafsi idan kai wannan kuma summa bayan haka sai manzo Allah ya kara ya karanta bismillahir rahmanir rahim kenan annabi yana auziya yana bismillah a cikin sallah amma menene sai mala yace wala yajharu biha baya bayyana su idan bayyana su wasu malamai suka ce bid'a ne kai so a asirce ba tare da ka bayyana ba da zaka jarraba sallar da kai ta tare da auziya da bismillah da wanda kawai da kai Allahu akbar ka fara karatun sallah zaka ba dai bane shaidar zai fuka maka hari a wannan wanda baka yi a uzun ba yasa wannan suna bada kariya sosai daga waswasi da yawan tunani a cikin sallah yasa mai kokari mu rika yin ta kaga idan ka bayyana limaman da masu shan ayi za a yi nasu ga damar uzu da bismillah da an ka bara kawai sai ga ashe karatu to ya kamata mu rika dabbaka wannan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi cikin sallah dan ya ce sallu kamar aytumuni usalli da haka alkiratu ayatan ayatan karatun manzon Allah a cikin sallah yana yin su daki daki aya daya bayan daya ba bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki a manzon bai haka yakan yi daki daki ne sallallahu alaihi wasallam shine summa ya kara al-fatiha sai ya karanta fatiha wa qataha ayatan ayatan idan yazo karatun fatiha yakan karanta ta yanki yanki ko daki daki a hausa ya bulata ko daki-daki bai gama alhamdulillah bil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin ya kada a wannan ba karatun sallah bane karatun sallah ana yin shi ne daki-daki shine ma dai yace annabi sallallahu alaihi wasallam kan fara bismillahir rahmanir rahim sun mai kib sai tsaya tsayawa ake alhamdulillahi rabbil alamin aga tsaya ko sun mai kib ya tsaya kenan sun mai kul arrahmanir rahim ya tsaya ko maliki yawmiddin yace wa haka zai ila akhirin sura haka manzo Allah yake har surar zai karanta ta karshe dakin dakin kenan daga yau kakka ya daga zo karatun sallah garka hada su irin yanda iyayen mu suke a gargajiya wannan ya saba wa irin karatun da annabi yake a cikin sallah shi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku rika sallah kaman da kuka yana yi dakin dakin zaka rika yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin dakin dakin haka sura da zaka karanta qul huwallahu ahad allahu samad ka rika tsayawa karka kamo kawo kamar an sako ruwa daga sama wannan ya saba wa karantarwar sunna ma'aikin sallallahu alaihi wasallam cikin karatun sallah ya kamata a gane mai karatun sallah da wanda karatun ba karatun sallah bane ba ta hanyar yin shi daki daki ko yanki yanki karka dan hutawa tsakanin aya da aya wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu yace wa haka zai ila akhir sura har zuwa karshen kowace sura za karanta wa kadhalika kanat qira'atuhu kullaha haka ma karatun manzon Allah yake duka ya kifu ala ru'usul aya yakan tsaiwa a ƙarshen kowace aya wala sulbima wala yaslaha bima badaha baya gama ta da wanda za ta biyo baya annabi bai gama wannan ayar da ya kare da wanda take a gabanta kamar yadda masu kare ta jawidi suka kawo suka usulukin nan wanda ya saba wa karanta annabi sallallahu alaihi wasallam karatu na sallah da ma sauran karatuttuka duk karatu ana so in ka zo gurin aya ka tsaya kar ka rika shan stop ka san kana shan stop aya ko hadari ko ga masu wato ko nasu suka bi wasallam wannan kaida in dai ka shan stop ka shan jaruta kai ka san akwai matsala yawwa to shi ma qur'ani haka yana da wannan kwatike akwai inda zaka zo sanu sanu in ba kowa ka wuce akwai inda kuma dole kawai ka tsaya to yanda kaga wannan kwatikin da bature ya tsaro ai kwaikwayo ne qur'ani shi ke da wannan kwatikin ya kamata kuma a rika kiyaye shi sai ka samu cikakken ladan karatunka na alqur'ani mai girma idan baki ya shi ba za ka samu cikakken ladan ba haka wajen sallah idan kana so karatun ka ya zama to sallar karbabbiya ta bangaren karatu to ka rika yin shi dake dake sai mara ya kama magana akan rukuni ya tuko abin da ya shafi rukuni daga cikin rukuni shine akwai al-fatiha da kuma faralar fatiha din wa kada ya azam min sha'ani hadhihi sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama sha'anin wannan sura suratul fatiha sura ce mai albarka wanda idan mutum ya ji falalar fatiha babu shakka zai kaurace wannan sura a kowane lokaci to annabi yana girmama sha'anin suratul fatiha fa ya yaqul annabi yana cewa la salata liman la yaqra fiha bi fatihatil kitabi fasaida babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba kenan duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba bai da mi bai da sallah sai dai limami ne ya karanta ba idan limami ya karanta ma shi kenan ko ka zo liman ya gama karanta ya yi ruku ka ganin gudun da kai ruku ka bi sallar karatun liman ne da ya ɗazu amma duk wanda ya salla babu fatiha to ba shi da salla inji annabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la yaqra fiha ibatatul kitab sa'ida babu sallah ga dukkan mutumin da bai karanta fatiha ta kitab ba cikin karatun sallar shi aga ashe wajibi ne kowa ya yi fatiha ko da baka iya qur'ani ba fatiha nan wajibi ne ka dage ka iya ta wa fi lafazin awan lafazi an ce la tujibu salata la yaqra'u ar-rajul fiha bi fatiha ta kitab ba ta halitta ko ba ta yiwuwa a ce ta yiwu sallar mutumin da bai karanta fatiha a cikinta ba wa taratan yaqulu wani lokacin manzo Allah yana cewa man salla salatan duk wanda yayi sallah kowace irin sallah ce lam yaqra fiha bi fatihatil kitab a cikin sallar tashi bai karanta fatiha ba fa hiya khidajin sallar ta tawi annabi ya faɗi su uku ce fa hiya khidajin hiya khidajin hiya khidajin gaira tamam ma'ana sallar tashi ta tawi sallar ta tawi sallar bata cika ba da abin da bai cika ba kaga bare da manto karbabbe a wajen ubangiji subhanahu wataala ba wa yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kana Allah tabaraka wata'ala ubangiji mai girma da ɗaukaka yana faɗi cikin hadisul qudusi idan kace manzo Allah ya ce kuma Allah ya ce kenan wannan shi da kace wa hadisul qudusi Allah yake cewa a cikin hadisul qudusi qasamtu salatan na raba sallah baini wa baina abdi nisfain tsakanina da bawana na raba sallah kashi biyu idan dan adam bawa musulmi zai yi sallah to Allah yakan kasa sallar kashi biyu fa nisfu hali rabin abin da zai karanta a cikin sallar nawa ne in ji Allah wani sufa hali abdi rabin abin da zai karanta a sallakin kuma rabin nashi ne sai annabi ce Allah ya ce wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na yi roƙa a cikin sallar to na riga na gama bashi Allah ya riga ya bashi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake cewa ikra'u ku karanta yaqul abd lokacin da bawa yayi kabbara ko yayi du'a'in istiftahi salah yayi a'udhu yayi bismillah zai fara ni alhamdulillahi rabbil alamin da ka fada ka sai Allah ya maka magana ya qulu Allah ta'ala hamadani abdi sai ka bawa na kaga yayi bin ashe ka sa akanka da ka fara sallah to kun fara tattauna kai da ubangiji al musalla kal munaji rabbi duk wanda yake sallah kamar ya samu audience ne tsakanin shi da ubangiji shi a lokacin da kake shugaban kasa ya baka dama ka shigo inda yake ka samu audience duk wani tunanin ka da hankalinka sai ka maido shi ina guri guda baka so kai kafa ko kai wata ya ce ya aka bar mahaukaci shigo gurin shi ko ba haka ba za ka nutsu sosai to Allah shi ya fi cancanta ka samu nutsuwa sama da kowa a duniya to shi yasa kana faɗin kalmar alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce hamadani abdi bawa na ya yabe ni wa yaqul abd sai bawa ya kara ar-rahmanir rahim sai Allah ta'ala ce asna alayya abdi bawa na ya yabe ni can ya gode mini ranku ya mi ya yabe ni wa yaqul abd sai bawa mai karatu sallah ya cigaba da cewa maliki yawmiddin sai Allah ta'ala ce majadani abdi bawa na ya girmama ni ya kambama ni ya bani matsayin da na cancanta da shi ya kula abdu sai mai karatu bawa ya ci gaba da cewa iyaka na abudu wa iyaka na sta'in da ka zo nan gurin kuma sai Allah ce fa haza baini wa baina abdi to wannan kalmar ita kuma tsakani na da bawa na ne ya ce ni kadai yake bautawa kuma gare ni kadai yake neman taimako ba ga kowa ba Allah sai ce to wannan kalmar tsakani na ne da shi eh wali abdi ma sa'ala kuma duk abin ku da bawa ya tambaye ni yau bayan wannan kalmar to na riga na gama bashi ya kula abin sai bawa ya ci gaba da cewa ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni ta farki madadici kaman an tambaye ka wani tafarki kake so sai ka zaba ka ce siratal ladina an'amta alaihim tafarkin waɗanda kai nima a gare su annabawa da manzanni da shahidai mutanen kirki ne ghairil maghdubi alaihim ka ce Allah ba ta farkin waɗanda kushin ka ya tabbata a kansu su ne yahudu wanda sun san Allah kuma sun kiban Allah Allah ya wuce da su ya tsitsine musu albarka a guraye daban-daban akan harshen annabawa dukkan alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani da'ud wa isa ibn maryam Allah ya ce ya tsine wa kafiran bani isra'ila a bisa harshen annabawa guda biyu harshen annabi isa alaihi salam da dauda alaihi salam to shine kace Allah ya shirya ka tafarki madaidaci ba ta farkin wanda fushin Allah ya tabbata akan su ne alhudu wala dallin kace ya Allah kun ba ta farkin kristoci ba wanda su da man jahilai ne ko batattu kana gama wannan sai Allah ya ce fa haula li abdi wa li abdi ma sa'ala waɗannan gaba ɗayan su kalmomin na bawa da kuma bawa da duk abin da ya tambaye ni na bashi da haka a nan gurin karatun fatiha a cikin sallah babban ni'ima ce ga al'umma musulmi a kowane lokaci kuna jinjina ma ubangiji tabaraka wa ta'ala kuna yabansa kuna gode masa kuna ba shi matsayin da ya dace da shi kuna kamba ma ubangiji tabaraka wa ta'ala kuna kuma kadaita shi da bauta da kuma neman taimako shi kuma da abin da kuka roƙa a wannan lokacin bayan nan sai ya baku wa kana yaqul sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma anzalallahu azza wa jalla fi tawrata wala fil injil Allah mai girma da ɗauka bai saukar da wata sura a cikin attaura ko a cikin rinjila ba misal umul qur'an wanda ta kai matsayin fatiha uwar alqur'ani waye sabal masani ita ce wanda ake kiranta da sabal masani ana ce da ita fatihatul kitab ana ce da ita umul kitab ana ce da ita sabal masani wala kad atinaka sab'an min al masani wal qur'an al azim haka Allah ta'ala yace wal qur'an al azim alladhi utitahu kuma Allah madaukakin sarki bai saukar da wata sura a cikin wani littafi a taura ko linjila ko alkur'ani da aka bai wa Allah ba sama da fatiha da aka fatiha sura ce mai muhimmanci yan uwa wa amara sallallahu alaihi wasallam almasihu salatahu annabi ya umarni wannan mutumin da ake kira shi masihu salatahu an ya kara biha fi salatihi ya karanta fatiha daidai a lokacin da ya zo sallar shi wa qala liman lam yastati hafzaha akwai wani mutum da ya zo ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ce duk wanda bai karanta fatiha a cikin sallah bai da sallah to shi kuma ce shi ya kasa haddace ta ya zai kasan addini ba kunci ko sai annabi ya ce mishi idan kai kabara sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah shi kenan sai ka ruku kaga wannan ya samu sauki ko sai wata kai baka je ka ce to ni ma dai tunda naji wannan ai daga yau kenan ya rika sallah da a shi annabi sallallahu alaihi ya rakanta mishi wannan saboda ya zo ya bada uzurin cewa ya kasa iya haddace fatiha a kansa haka ba zai ba kuma lokacin da mai sallah da kullum hira littafi a hannunsa zai karanta fatiha ko to amma yanzu ba za ka iya wa dole hira littafin ma to dole ka sa littafin ya zama to kana kallon shi kana karanta ta dan babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba wannan mutum shi kadai ne da ya kasa haddacewa manzo Allah ya bashi saukin cewa da ya zo sallah ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wannan shi shine karatun shi Allah madaukakin sarki ya sanya sauki a bisa wannan addini musamman ma ƙarƙashin koran annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala li masih salatihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutumin da yake muna na sallah yace fa in kana ma'aka qur'anin faqra bihi bayan ka gama karatun fatiha in kana da wani abu na alqur'ani to ku karanta kenan ana son duk mutumin da ya haddace wani abu alqur'ani ya karanta bayan karatun fatiha ashe da mutum zai karanta fatiha kadai ya sallar shi gaba da ita sallar ta yi ko bata yi ba sallar shi ta yi shi yasa annabi yace wa in kana ma'aka qur'an idan kana da wani abu na alqur'ani bayan fatiha faqara bi to karanta shi wa illa in kun baka iya komi ba fatihar ma ka kasa iya ta to fahimidallaha wa kabbirahu wa halalahu in ka zo ka ce kawai alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah kawai shi kenan suka yi ruku saboda Allah madaukakin sarki ya kawo wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sauki dangane da abin da ya shafi karanta alqur'ani a cikin sallah shi yasa Allah ta'ala ya shafi karo ma ta yasa min alqur'an fakaro ma ta yasa minu ka karanta abin da ya sauki na alqur'ani ku karanta abin da yake ya sauka daga shi alqur'ani mai girma kenan ba a ce ka rika karanta inda baka iyawa ba yanzu sai malamin shigo da maganar naskul qira'a wara al-imam fil jahariya an kore ko an shafe yin karatu a bayan limami a inda liman ke yin sallar magariba ko asuba ko sallar isha sallar jahariya ko to an hana mutum ya rika karanta wani abu na alkur'ani a bayan limami a lokacin da liman ke bayyana karatu lokacin yana samun ci gaba wa kana kada ajadul lil mu'tamina an yaqra'u biha wara al-imam fi salati jahariyan حيث كان في صلاة الفجر فقرأ فسقط عليه القراءة فلما فرق قال لعلكم تقرؤون كلف إمامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها da an ba mutane dama kowa ya karatu ko da ba liman ne shine wakat wakat wakana kana ajazul mu'tamin an halatta masu bin limami akan su yi karatu a bayan liman a cikin sallar da liman ke bayyanawa a karan farko ba a haisu kada fi salatul fajr amma wata rana a sallar asuba to mutane suke suke ta karatu a bayan manzo Allah shi yana karatu da haka sai karatun da manzo Allah yake yi masa nauyi idan kana karatu wani yanayi a bayan kaga karatun da yake zai daga daukar hankalinka sai wanda kake maka nauyi falamma faraga manzo Allah da ya gama sallah qala sai ce la'allakum taqra'una kalfa imamakum kenan mai yiwa ku dinnan kuna karatu a bali imamuku ko kullu in zo na sabi ce sai muka ce na'am haza eh muna yi mana ya ma'aikin Allah qala sai ce la tabalu kada ku ƙara yi kenan tun daga ran nan an shafe yana aka ce an shafe kenan da akwai da ana yi amma yanzu an samu annasu wal masu an shafe yin karatu a bali imami a lokacin da liman ke bayyana karatu sai manzo Allah ce illa an yakra ahadukum sai dai ɗayan ku yana iya karanta fatiha fil kitab fa innahu la salata liman lam yaqra biha dan ita babu sallah ga wanda bai karanta ta ba sai malamai suka ce inda limami ke karatu a asirce baka jin abin da yake karanta to wajibi ne karanta fatiha a nan amma inda yake karantawa a bayyana to nan gurin ba za ka karanta ko fatiha ba mun fahimci wannan da haka sun mana hahun alal qira'a kullaha fil jahariya sai manzo Allah yace sai malam yace sai annabi ya hana mutane dukkan karatu a inda liman yake bayyanawa ba za ka karanta ko fatiha ba wa zalika hina ba in dai liman na karatu to baka iya karanta komai in kana jin karatun shi amma ko da karatun da yake a bayyana ne kai nisan ka ya kai inda baka jin karatun malamai suka ce kai karanta fatiha misali masallacin yayi nisa ba za su fika ko kuma da za su fika ba baka ji ko da jahariya ce aka waye gari kai din din kake ji baka jin karatun liman to a ran ana so karanta min fatiha وذلك حينما انصرف في صلاه جهر جهر فيها بالقراءه annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan magana ne lokacin da ya sallame daga sallar da yake bayyana karatu yace ko kuna karatu ne a baliba muku suka ce mana yace kada hukara aka ce sallar asuba ce a wannan sallar faqala yace hal qara'a ma'i minkum adal adifan da a cikin ku wani yayi karatu tare da ni a lokacin da nake karatu wani yayi faƙala rajulun na'am sai wani mutum yace eh nayi karatu ni ana ya rasulullah ni nayi karatu faƙala sai yace inni aqulu mali unazi'u ni nake cewa me yasa kuke ja'in ja da ni ni ina karanta ku kuna karantawa kaman ya kyamaci karatun da suke kenan a bayin sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira abu huraira yace fantahin nasa ala da qira'a ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam tun daga nan mutane sai suka daina karatu tare da manzon Allah yana ba da sallah fi ma da harfi rasulullah inda manzon Allah yana karanta qira'a a bayyane to mutane tun daga nan kowa sai yake shiru yana sami uzalika bai rasulullah tun da suka ji wannan magana a gurin manzon Allah to ba su ƙara yin karatu ba a lokacin da yake bayyana ba amma yanzu akwai malaman da suke cewa in limami ya gama fatiha in ya fara sura kai kuma sai ka fara ta amma da kaga akwai tuka da warware ai yo ina karatun da yake na sura kuma ai ya kamata kuma ka saurare shi yana abin da ya dace inda kana jin karatun liman ba kai ba karatu wa qarau fi anfusihim sirran fima la yajharu fihi al-imam amma sahabbai suna karanta fatiha a cikin ransu ba bayyana ba a inda liman baya bayyana karatu kamar sallar azhar kamar la'asar kamar magariba raka ɗaya ta karshe kamar isha ya raka biyu ta karshe amma asuba ba karatu kenan wada ala insatin li qira'atil imam min tamamil itibab bihi sai aka sanya yin shiru ga karatun liman kai shiru ka saurari karatun liman to yana daga cikin cikal koyi da limami idan ya zama shi yana karatu kai kana yake nan annabi kai koyi da shi ba shi yana sha'anin shi kai ma kana naka ne fa qala inna ma jula imam li yutuma bihi sai malam yace annabi na cewa an sanya limami ne daman dan ayi koyi da shi fa iza kabara fa kabbiru da liman yace Allahu akbar kuma ku ce Allahu akbar wa iza qara fa asitu idan kun ji liman na karatu ku ku yi mi ku yi shiru inji annabi sallallahu alaihi wasallam kama ja'ala istima'i lahu maganiyan al-qira'a wara'ahu kamar yadda annabi ya ce sauraren liman ga mai bin limami to yana daga cikin wadatuwa daga yin karatu in dai ka ji abin da liman ke faɗi to yanzu ya wadatu kuma kai a ce kana yin karatu wannan shine tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana lahu imaman annabi ya ce duk wanda yake da limami fa qira'atul imam lahu qira'a wannan karatun da liman yayi shine karatun da kai inda kana bin liman to karatun liman shine karatu a gare ka amma sai mala yace haza fil jahariya wannan ana nufin sallar da ake bayyanawa ashe duk inda ba a bayyana karatu to akwai bukatar karanta fatiha a gare ka amma idan ana bayyana karatu to liman karatun da shine naka kai abin da ake so da kai shine saurari abin da muka yi da Allah ka ba mu lada kuskure Allah gafarta mana subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah na mai kiran sallah